رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قرب الأقراب فريد دهره على الإدلاك حاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السدد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتف بنظرة تأتي لنا بالزفر ورضي الله تعالى عن كل من تعلق بأزياد أهل الله حيث ما كانوا وحيث ما سقط بجاه رسول الله اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه yau muna zama na tamanin da bakwai bayan jiyo mu na biyu a cikin jawahirul ma'ani abinda kuma kullum muke magana dai har yanzu dai a ƙara ganewa shau tijani yana tallaman zalla ne saboda zurfinsa a cikin maganar shi yasa wanda bai sani ba baya jin yaren yanzu akan nisiyanu yake magana kawai akan menene annabi yana annabi yana mantuwa annabi yana mantuwa tambayin da ake ma shau tijari kenan annabi yana mantuwa ko baya mantuwa shine yake kasa mantuwan shi kansa mantuwan akwai ibahi ibahin akwai wanda ake masa itabi itabin akwai muakhizun amma annabi yana mantuwa in rasulu ne akan haƙƙi yace duk abin da yake wajibi annabi baya manta shi duk abin da yake manhi annabi baya manta shi saboda akwai mala'ikan da aka sa ake hada shi da annabta wanda ba yadda za a yi annabi muhammadu ya bar abin sai ka ce to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk da haka ana iya kama shi a masa itabi akwai wa'inda ake masu itabi akwai wanda kuma ake musu a kama su da yau ka ka shiga hannu amma ban da annabi muhammadu da ce ma a da sai da lojudi ban da manzo Allah kaga a cikin ko'ina ɗin ma sai an tafi kuma itadin na mubahi ne itadin na annabawa ma na mubahi ne ba haramun ba to kaga duk waɗannan abubuwan nawa mutanen da suka sani wanda suke kallon inna fatahana laka fatahan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara suna ganin annabi yayi laifi gadan gadan wa wajraka balan fahada annabi musulunta yayi gadan gadan wahabiyawa haka suke tafiya eh walau kunta alamul gaibi lastaksabtu min alhairi bai san gaibi ba ma kana Allah la yatsali akum al gaibi walakin Allah yatsali min ar-rusul ma min ar-rusul ma yasha'u fa bai sani ba haka ake dannawa annabi Muhammadu kai tsaye innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda ladabi ne amma ubangiji ya ce masa wa innaka latahdi ila siratil mustaqim gashi nan duk irin wayannan domin shine babul lahi to amma da yake qur'ani yawo ne da shi saboda zunzurutun ma'arifarsa da abin da ke ciki shi yasa duk duniya ba wanda ya san tafsirin alkur'ani illa rasulullahi duk duniya ba wanda ya san tafsirin alkur'ani manzo Allah shine shi kadai ya san tafsirin alkur'ani amma kowa in ya faɗa iyakansa ce wallahu alam kuma masu tafsiri a zamanin sayyidina rasulullahi wanda suka san tafsirin mutane goma ne sayyidina abubakar yana tafsirin alkur'ani sayyidina umaru sayyidina usmanu sa'ad abdul abdurrahman wannan sayyidina aliyu abdullahi ibn mas'udin abdullahi ibn abbasin da sauransu su goma ne wa'inda suke yin tafsirin alkur'ani a zamanin annabi muhammadu su goma ne kuma wanda suka fi kowa sanin tafsirin a wannan zamanin sayyidina ali bin abi talibin ne da sayyidina abdullahi bin abbasin da abdullahi bin mas'udin wanda su ne suka yi tahassusi wajen fin kowa sanin tafsirin alkur'ani kuma wannan ya nuna an tambaye sayyidina abubakar siddiq wa fakihatan wa abba sai ce ayi saba'in ta zulluni wa ayi ardin ta hamuluni wace sama ce za ta min inuwa wace ƙasa ce za ta ɗauke ni in fasaranta abin da ban sani ba ka gani a zamanin sayyidina ali umar bin al-khattabi kuma an yi inna uzanna allan yahura larabcin bai fasarantu ba inna huzanna allan yahura larabcin bai fasarantu ba sai da aka hada aka tura ƙauye a je ƙauye a sami larabawan ƙauye su ga me ma'anan yahuru aka je aka samu yaro a daji ya ɗaura tsuntsuwa ya sake ta sama tana tafiya ce ɗara ɗairun ta ɗara ɗairun ta ɗiro tsairan wazanna anna halanta hura sai yana jawo ta tana dawa sai aka gane ya huru ya raji'u ne kuma a zaman sai na umar bin al-khattabi ne saboda haka duk wani abu abinda mutane ba su iya fahimta ba sun shiga cikin gonan da ba za su iya shiga ba ne kuma suka shiga suka ce kuma sun yi ɗare-ɗare a kai akwai abubuwan da ba zai yiwu a gane ba wadda haka alhamdulillahi shemu ya san annabi muhammad shemu kuma yana magana akan annabi muhammad ne wal muwakhizatu al mazkura wanda ake kama su wanda ake faɗa ai ga can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani suratul tauba ko lokacin da manzo Allah ya yi yashiyawa ashabu ahal jeshi usrati Allah madaukakin sarki bayan ya yi yashiyawa ahal jeshi usratin sai su shiga cikin istighfarin annabi Muhammadu mana abin da ya faru abin da ya biyo baya abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mar magana laqad taballahu ala nabi ko wal muhajirin wal ansar wal ladina tabawu fi sa'ati al usra ko ba haka nassin yake ba ai laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar wal ladina tabawu fi sa'ati al usra wa ala thalathati alladina wulifu hata baƙat alaihim al'ardu bima rahubat ko wannan ai dalilin da aka yi ai kusan za a yi kamu ne amma abin da Allah ya ce wa manzon Allah abin da ubangiji ya amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun yi lima azinta la afallahu anka ne afallahu anka lima azinta la abin da aka ce masa kenan kaga babi ne na abin da ake magana duk a nan gurin magana ne na mubahi ne amma annabi musa da ya yi an bashi ya ka ce waye ya fi kowa ilimi amma a zamanin ya san ba wanda ya fi shi ilimi ya ce yana ganin babu kamansa cewa babu kamansa ya ka ce ka tafi majami'ul baharai ne zaka gamu da abda min ibadina atainahu rahmatan wa allamnahu min ladunna ilma mu'akhazan kenan mu'akhazan kenan kuma da yace sa'atbi uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushidan sa'atbiyuka ala an tu'allimani mimma ullimta rushidan abinda yace masa innaka lan tastati'a ma'i sabara wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra ko yace mi satajinni insha Allah sabiran wala asilaka amra kaga satajinni insha Allah sabiran sabiran da yace sai aka ce shi ma a nan gudun ya shiga kaga ai bai sajin uku ne kawai bai tsallaka ba manzo Allah yake cewa ina ma dan uwa dan uwa na annabi Musa yayi hakuri ilimin ya fi haka kaga ashe kaga da aka yi maganar jirgin ruwa aka yi maganar kashe yaro da aka yi maganar shiga cikin yace ban gaya maka ba yace to haza firaqu baini wa bainaka sa'unabbi'uka bi tawili malan ka gani malan tastadi alaihi sabara tunda baka iya yin hakurin ba shine mu'akhazan eh kuma kamar mu'akhazan yayi wa ko eh an kama eh to amma abin da yafi abin da ake mar magana a nan gurin kalman da aka yi amfani da shi sata jinni insha Allahu sabiran amma a cike annabi annabi Ismail annabi Ismaila abin da aka yi shi abin da ya yi magana yana yaro ma aka zo za a yanka shi saboda annabi Muhammadin yana jikinsa sai ya ce ya abi if alma tumar ko sata jinni in sha Allahu minas sabirina shi kuma da ya ce sabiran wala a sai laka amra wannan kuma ya ce minas sabirina saboda tafiyan annabi Muhammad a jikin shi point ɗin kenan eh to wannan shine duka gashi kaman wasan kwaikwayo haka abun yake tafiya amma ga abin da ake nufi bigairi kasdin bi kasadin wa bigairi kasdin ya kai amma nan na nai muhammadu ko ina za ka ga ma'adar sai da wujudi banda manzon Allah shi sai ce wal mu'akkazatul mazkura hiya bi ba'd al masa'ib ad-dunya akan duniya ne wa bala ya hafakat wa hada tahsil fahimtuhu min kalami shayi yace wannan na fahimce shi ne daga maganar shehu tijani amma ba shehu tijani ne ya faɗa ba wa laysa huwa lafzuhu shi mai littafin su maƙala radiyallahu ta'ala anhu sannan shehu tijani yace wala yuqalu al-ghafaratu an balil umuri ربكنا عن بعض الأمور التي أوتب عليها الأنبياء باعت شيوا على الغفلة ربكن واني daga waɗansu lamari allati utiba alaiha al'anbiya wanda aka yi aka aka yi itaji wa annabawa alaihi salatu wassalam ba a faɗan cewa jahalun ba a ce masa jahalun fi haƙƙin cikin haƙƙinsu fa innal jahala domin shi faɗan haka a ce an musu utiba saboda ba su sani ba ne jahilci ne a'a mustahilin fi haƙƙin babu wani annabin da yake jahili tangaran yake ganin komai shi yasa annabawa suna tashi ne daga wani kujera su suna tashi ne daga ɗumanina ba suna faɗan ya yi wa nafsul mutma'inna suna faɗan wancan maratib din wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahima rabbi to ma rahima rabbi din ai daga cikin su ne kaga nafsul amara nafsul mulhama nafsul mai lawama to daga mutma'inna ita su suke tashi annabawa daga matsuma inna zuciyarsu take tafiya amma ba su da wa'innan guda uku kaga annabi yusuf ya faɗa wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amara ta bisu'i ma'amuri ne a faɗa amma zan iya faɗan abu ai kuma ya kasance ba na ciki zai amma kowane mutum an gine shi akan haka kamar yadda mutum ɗan adam mai suna mutum jibili ne a jikinsa jibili ne mutum mutum dai mutum ne jibili ne mantuwa a wajensa dai mutum ne kamar yadda jibili ne aka halicci annabawa ba halin su sabawa Allah kamar jibili ne ba halin mala'ika ya yi sabo kamar wanda suka tafi a isra'iliyat suke cewa akwai mala'ikun da suka saba wa Allah a kan zahara da sauransu ai an san wannan to babu mala'ika bai isa ya sabo ba saboda haka Allah ya ce la ya asuna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna kaga wannan ba yadda za a yi kamar yadda aka yi ba halin annabi ya sha giya a ce daga baya tuba ba halin annabi ya yi wani abu mara kyau ba zai yiwu ba kaga wa'annan amma idan aka tashi za a yi magana sai a yi magana tunda suna cikin bashariya sai a yi shiga baki ɗaya kowa ya shiga ciki amma kuma ba wanda ya su ban da su a ciki amma kuma za a yi magana saboda don za ka iya gaya masa ka ce annabi mutum ne kaman ka ai an sha faɗa annabi mutum ne kaman ka yana shiga kasuwa yana yan aure yana kaza yana kaza duk wannan ana faɗa to amma yana da son zuciya irin na mutane ji sai da tana aisha radiyallahu ta'ala anha idan manzo Allah ya yi alula yana yin kiso matansa tunda in ya zamo suna kowa in ya yi alula ya yi kis da matan shi sai ta ce ayyukun malaka irbuhu misul rasulullah ayyukun malaka irbuhu misul rasulullah kaga amsan take faɗa kenan waye a cikin ku ya mallaki kansa kamar annabi babu to kaga ai wannan ya nuna maka ana fitar da wanda ya fita dole manzo Allah zare shi ake yi har ka gane babu na biyunsa har ka gane haka ya kamata in ko mutum ya gane haka to ya gane abubuwa da yawa Allah ya taimake mu fa innal jahala mustahilun fi haqqi alayhi salatu wassalam innama huwa al-fi'lu amma filin wannan aikin sadirun an mutabatil hawa domin in aka ce jahilci ne to aiki ne wanda yake zuwa daga bin son zuciya shi yake kawo hawa wal gafalatu an hadaratillahi ta'ala din himakin nafsi gafala shi ma daga mancewa daga hadarin ubangiji a inhimaki ne cusuwa ne cikin bin hawa wajen sha'awa walwulu'u da shiga bi ma'alu fatiha amma ministi geraƙin fi mushahadata hadaratullahi ta'ala fi jami'il hazati cikin istigiraƙin mushahada ya zamo akwai lokacin da su annabawa shi yasa karkata zuwa ga duniya yake da wahala a wajensu su ba sa iya karkatan duniya amma za ka sami uh, sufaye suna karkata cikin duniya dalili saboda lura kawai intizarinsu mai Allah yake nufi ba su da ragaba a cikin duniya ko kaɗan manzala sallallahu alaihi sallama shi ne yake iya juyawa ko ina da ko ina saboda shi halifatun fi ardi was sama'i ne halifatun fil alami ne kullaha saboda haka zai kalli ko ina kuma babu abin da zai babu abin da zai taba shi amma sauran annabawa gabaki ɗaya ba wanda ya isa ya kalli wani abin da ba shi ne ake nufi da shi ba shi ne hazaran ubangiji kawai saboda kar ya saba ba iya kallon duniya ba iya kallon duniya kuma kaga a wannan ɗin ma manzo Allah ya sake nuna wa mutane da ya shiga madina ana yin kilili wa dabino abin da ake nufi da kilili kaman barbara na dabino sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba sai kuma dabinon barbara ba ai Allah zai iya yi wannan shekaran sai sai zama kuwa ba yi ba sai dabinon bai yi kyau ba sai manzo Allah ya ce ku yi abinku wa antum a'lamu bi umuri duniyakum ku ne mafi sani da al'amarin duniyanku ku ne mafi sani a alamu bi umuri duniyakum manzo Allah ya cire hannunsa kaga isharar da ake yi ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa manzo Allah yake faɗan akwai zamanin da za a zo masu aiki da sunnan manzo Allah suna daidai da sahabbai hamsin sai sahabbai suka tambi manzala ya rasulullahi sahabbai irinmu ko irin na zamanin su ce bal irinku ce domin ku kuna samun mataimaki ni ina taimakon ku a bar kaza a yi kaza a bar kaza a lokaci amma wa'incan suna tashi ne da iya ƙoƙarinsu da ƙarfinsu suna da mataimakin amma a ɓoye manzo Allah yana nan amma a ɓoye amma wannan ƙuru-ƙuru ga su da annabin kaga wa ma kana Allah yu'azzibuhum wa ma kana Allah yu'azzibuhum wa anta wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfiruna kaga wa anta fihim wa hum yastaghfiruna in mutum ya judduba zai gane akwai saukan wani abu wanda can ai manzon Allah ya an tafiyar da shi ala wajhil ardi saboda haka ba irin zamanin mu bane yanzu manzon Allah yana nan ba tafiyar da shi ana makinil ardi ba amma kuma an boye shi saboda haka ina ne mace ta wanda in muna nan zamanin manzo Allah ne duk gurin za yi wajen shi zamu nufa to wanda bai san matakin wajen shi za a nufa ba ya za yi walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ne fastaghfirullah wastaghfir lahum rasulu a bayan kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sai na Ali bin Abi Talib ne wani balarabin kauye ya zo da Bilalu nake ji ce walau an ya dullani dullani ala rasulullah ku nuna mun ina manzo Allah yake ce ai manzo Allah ai wafati suka zo suka ji walau annahum suka ji manzo Allah suka suka ji wannan balarabe yana cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasulullah wajidallahu tawwabur rahima فقد ظلمت نفسي وجئت إليك مستشفئا ومستغفرا يا رسول الله sai aka ji a cikin kabarin ana je ka an maka gafara je ka an maka gafara salasu marratin yanzu mu mu bai kai hakan ba duniyan farko zamanin kafin bayan wafatin sahabbai ma ko ce kafin wafati duniyan farko lokacin da annabi ibrahim ya gina ɗakin ƙaba ai hajarul aswadi fari ne ƙal fari ne saboda dutse ne daga aljanna fari ne ƙal amma ya yi duhu saboda me saboda dattin duniya kenan ga dai abubuwa kawai daban-daban daban-daban za ka iya idraki ka gane daban-daban wanda da ba haka yake ba amma kuma ga yadda ya zamo saboda daga aljanna yake to ko duk abin da yake daga aljanna ba ba irin yadda mutum zai nema ya kasa gane abin da ake nufi ba kenan abin da yadda ake nufi kawai mutum ya shiga cikin abin da ma'alu fatiha amma manisti giraki fil mushahadati hadratil lahi idan mutum ya shiga cikin mushahada kai zurfi cikin fi jami'il hazati ma kamali mura'atihi tare da cikan kiyayewa li adabil hazaratil ilahiyya da halaran ubangiji ma a tautiyatuhu bima yalzamuhu ka cika abin da ya lizimce ka min kiyami bi huquqil ilahiyya saboda cikan haƙƙi na ubangiji wala yaltafitu li hawan nafsihi kar mutum ya waiwaya ga hawan nafsu hatta fi aqalli qalilin ko da kankanin aiki ne ka kiyaye saboda dattin guda shida ne ko guda uku ne datti uku ne wanda yake jikin kowane ɗan adam da ya riga ya zo duniya kowane ɗan adam yana da datti guda uku ne wannan dattin kuwa shi ake ƙoƙarin sharewa shi ake ƙoƙarin korewa shi ake ƙoƙarin wankewa na farko sha'awa fushi sai hawa akwai wani mutumin da ya kauce gabarin wannan sha'awa fushi hawa mutuba'an son zuciya duk wani ɗan adam yana rataye da wannan yana rataye da wannan to sha'awan nan kuwa abin da yake baka kwaɗayi da ruwa duk mutumin da yake son abinsa to zai ruwa kwaɗayi da ruwa abu biyu ne a lokaci ɗaya hawa abin da take bayarwa kenan ya sha'awa abin da ke bayarwa kenan kwaɗayi da ruwa ya'ya biyu ne kuma duk ya'yan tsinannu ne har uban ma eh har uban ma tsinannu ne domin ma'ahudi ne amma kuma mazmumi ne dole kana da shi sannan akwai gabab fushi shi ma kaga manzala sallallahu alaihi sallama an tambaye shi akan fushi yace me aka tambaye shi yana ana tambayar manzala sallallahu alaihi sallam ausi ne ya rasulullah yace la ta gabab shi kuma me yake sawa al-kibr wal ujubu kamanni duk lokacin da ka ji ana kamanni to girman kai ya shiga ka zage ni kai min kaza kai ne kai kafin a zage ka amma nafsu ta jawo ka alkibru wal ujubu jiji da kai da girman kai kaga dukkan su su ma tsinanu ne duka ga baki daya sai ne sai hawa mutba'an shine daga nan ne yake inhimaki mutum ya yi suluki ya shiga shine abin da zai bashi albid'atu wal kufuru su suke sa mutum ya zama kafiri su suke sa mutum ya zama mubtadi'i wayannan kuwa su suka haɗu ga baki ɗaya su shidan nan suka haifi shi Allah hasadu su suka haɗu suka haifi hasada to wayannan abubuwan idan ka dube su kaga wala yaltafi lihawa nafsahu hatta fi aqalla qalilin fa inna hadha domin wannan la yalimu bi satihi baya dacewa da wannan farfajiyan bi sati aljahalu illa anna hunaka umuran sai dai akwai wadansu al'amari fi hadartil ilahiyya wanda yake cikin hadaran ubangiji lam yasilu ilaihi ilm wanda ilimi baya shiga biha wajenta wala yuqalu innahu jahilun biha ba cewa kuma jahili ne li annal jahala in tafa bi sifatil mazkura ay an kore jahilci da wannan siffan da ake ambata wa inna ma zalika wannan min adam da ihadati bi amrillahi rashin kewayuwa ne da al'amarin ubangiji is ilmun lahi domin shi ilimi na ubangiji la yahidu bihi muhidin babu wanda ya sai kewaye da shi fala ya alamuna min wara'il martabati babu wanda ya sani daga bayan martaba allati yantafil jahalu biha wanda yake kore jahilci da shi illa ma alamahumullahu bihi sai abinda Allah ya sanar da mutum da shi wa ma lam ya alamuhum bihi wanda Allah bai sanar da shi ba baqiya mutajiban zai zamo mai hijabi ne kawai ko anhum li adami ihadatihim saboda rashin kewayuwarsu da ilimin lahi da ilimin Allah kala ta'ala ubangiji ya ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi wala yuhiduna ba wanda za a kewaye bi shay'in min ilmi illa bima sha sai abin da Allah ya so qultu li shay'in sai da tambaye shehu tijjani radiyallahu ta'ala nu fama huwa al-fathul mazkuru to fatahin nan da ake ambata wanne ne shi fi kauli ta'ala cikin fadin Allah inna fatahana laka fatahan mubina mu mu muka fatahi fatahin nan mubinan a bayyane kowa ya sani qala sai ya amsa huwa fatahul hudaybiya shine fatahul hudaybiya qala ta'ala ubangiji yace faj'ala min duni zalika fatahan qariba bayan haka bayan abin da ya faru manzo Allah sai aka masa fatahi fatahan qariba qultu lahu sai na ce masa wa shehu tijani can tambayar li shehi radiyallahu anhu sai da tambayar da aka masa tambaya ce akan wani waliyi saboda jawahirul ma'ani abin da ake nufi da jawahirul ma'ani idan waliyi ya amsa abu bayan ya amsa ana iralin abin in akwai iskali ciki ya rikitar sai a tambaye shaut yani menene wajahin abin da ka amsa to wannan ibrizu ne mai dabba imamul ibrizu ne mai waye Abdulaziz shi ne wanda aka masa wannan tambayan shi ne aka tambaye Shehu Tijjani in na fata na laka fata mudina ya ce huwa fatawul hudaybiya to abin da zaka ji saboda Allah ya ce faji alamin duni zalika fatahan qariba qultu lahu zakara sahibul ibris annahu mushahadatun cewa mushahada ce qala li sai Shehu Tijjani ya ce mun ma'anil qur'ani wasi'atun ka gani ko ma'anil qur'ani wasi'atun wa shehu shi shehu domin tsakanin shehu tijjani da shi mai ibrizu shekara talatin tukuna aka fi shehu tijjani ya ce musallaman lahu fi ma ƙalahu na miƙa masa wuya domin ya ce suna daga cikin shehanan da shehu tijjani yake sallama musu da ibris da abdulaziz dabbagi da ibn al-arabi shehu tijjani yana ce masa shehu al-akbari ibn al-arabi shi kuma saboda abdulaziz dabbagi shi kuma waliyi ne wanda bai iya rubuta sunan shi ba ma bai iya rubuta sunan shi ba in ka rubuta sunan ka kawo wajen shi bai san meye ba amma kuma ya gagari duniya wakila hulan kakansa aka samar Allah ya mar wannan hulan kakansa ne aka samar Allah ya masa wannan fatahin ya tafi ya yi abubuwa kuma an gwada shi an tabbatar da cewa yi waye shi kuma shehinsa ɗan Najeriya ne kuma mutum mai duguri shehin abdulaziz da bagi a hannunsa ya yi ma'arifa a hannunsa Allah ya ba shi fatahi sunan shi abdullahi mutumin mai duguri ne shi abdulaziz da bagi shehu ya ce wa shehu musallaman lahu fi ma qalahu shehu ya miƙa masa wuya shehin ya ce musallaman lahu fi ma qalahu lana sahibul basiratin nafiza domin yana da basira nafiza ai an tambaye shi bambancin bai san komai ba an tambaye shi bambancin alkur'ani da hadisul qudsi da hadisin annabi muhammadu ya yake yake ganewa ya ce hasken alkur'anin ya fi sai in hadisul qudsi kuma ya yake gane shi ya ce haskensa bai kai na alkur'ani ba in ya ji an karanta alkur'ani ya ce to in hadisi ne na annabi ya ce daga bakinka in kana karatun hadisi in hadisi ka faɗa sai na gan shi ya dangana da kabarin annabi muhammadu ya ce in ba hadisi ba ne ya ce ba zai je ba zuwa shi yana fitar da ra'ifi da hadisi mutafili da munkaɗi kuma bai taɓa yin karatu ba duk ya yana cikin ibris ya kawo su li'annahu sahibul basirati nafiza wa kadhalika ma qalahu shine wanda yake magana akan taron ahlud da'ira shine ya faɗi irin yadda suke zuwa da in sun taso wali ko daga ina yake a wannan taron to in ya zo kusa da gurin zai sauka zai tafi da kamansa ce ya ake ake gane waliyi ya ake ake gane shi ce za ka gan shi ba shi da inuwa wanda ya mutu wanda ya zo taron ba ya da inuwa wanda bai zo taron wanda ya zo taron kuma in ka gan shi da inuwa to mutum yana da rai amma wanda ya zo ba za ka iya ganewa ga mai rai ga mara rai ba sai dai ana gane shi da rashin inuwa duk ya faɗi komi a cikin taron da yadda ake taron na nisfin sha'ban Allah taimake mu mutum in baya cikin harka ya yi shiru kawai mutane da yawa za ka ga ba su san abu ba kuma suna musu kuma ni abin da yake bani mamaki abun abu masu sauki naga kurmanu algawas suna shiga teku su yi kwanaki a ƙarƙashin ruwa ko in dai kai lafiyayye ne ko baka yi saka yi awoyi ba sai ka fito amma su yi kwanaki a ƙarƙashin ruwa suna neman wani abu ba kuma masu sa ma wannan numfashin ba akwai wanda su shiga ruwan direct wajen yin gada don neman yin gada in gurin ya gagara su shiga su sasanta da abin da ke cikin ruwan kana waje ga ho baka san komai ba kuma ka yadda kuma mutane ne amma kuma sai ka ga wai in abu daga zaran ba su san abu ba kuma a zalama alaihim kamu sai su ce kawai ba babu abu ko kuma abin ba zai yi ba ba haka abin yake ba ya kamata mutane su dinga yarda da abin da ba su sani ba shine kawai ka yarda da abin da baka sani ba walaysa kullu ma'lumin yuqalu walaysa kullu majhulin yunkaru ko da yake ba zai yi hakan ba tunda alkawari ne na Allah shi mutum in yana matsayin ya kai wani gurin da ake ganin ya san wani abu to jahili fa kullum yana ganin yana masa wayo ne to gashi ma a zakka ma mutane suna ganin wayo ake musu eh har yanzu zakka ma suna ganin wayo ake musu balle gashi yana cikin sharaɗin musulunci yana cikin tsari amma kuma ba a yadda ba ana ganin cewa bai yiwu ba to saboda haka baya yiwuwa a cikin addini mutum ya tafi da yadda abin da yake nufi yadda yake ganin haka wala ne kun sahibu hijabu ko illa annan nabiyyi sallallahu alaihi wata hashen nasa kana tsoron mutane ne Allah wallahu a haƙu an tashahu kenan illa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama manzala maftuhun alaihi fi sagarihi shi manzala tuntuni maftuhi ne wala in kun sahibul hijab shi ba mai hijabi bane babu hijabi wajen manzo Allah eh wata rana mun yi haka da da wannan nake rubuta project ina na yi rubutu na yi rubutu ne akan amana na manzo Allah da na yi rubutu akan amana manzo Allah shine project ina na degree sai ce kafin a bashi annabta da lokacin da aka bashi annabta na ce ai babu wani lokacin da aka ba wa annabi annabta da bai san abin da aka bashi kafin annabtan ba ma'ana annabi bai taba zama jahili ba bai taba zama jahili ba wannan ina jin shine tambaya ɗaya wanda ya iya yi min a cikin project ɗin saboda abin da na rubuta ce babu wani tambaya wanda da yana annabi yanzu ba annabi ba shi annabi tuntuni maftuhan alaihi komi amma abin da yake faruwa abin da ya rikitar da mutane ko yake rikitar da mutane shine sanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a kujerarsa wato abin da yasa ba a saninsa baya daga abu ne yayi sai lokacin yayi haka Allah ya umarce shi kuma wa kulli shay'in indahu bi miqdarin wa ma nunazziluhu illa bi kadarin ma'alumin shine kawai wa kulli shay'in inda hu bi miqdarin wa ma nunazziluhu illa bi kadarin ma'alumin jirgin sama tun daga zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko ce tun daga daga lissafi na biyu tun daga saukan annabi isa ko haihuwan annabi isa shine miladiya ko wanda ake kiyayewa to sai 1905 jirgi fara motsi a duniya 1905 shine shekaran shehu ibrahim da shekara biyar ko da shekara bakwai jirgi fara motsi a duniya shine da farkon tashin jirgi sama haga wa kullu shay inda hu miqdarin wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lumin an yi jirgi tun kuma a duba mota ƙaran mota yadda take yi ƙaran mota daga nesa yadda mota take ƙugi daga nesa wanda in ka zo a mil uku za ka dinga jin ƙaran mota nan mil uku tana mil uku in ka zo ka sa kunnenka da ka ji kyau haka take zuwa da ka gane mota da hanya kuma ta mil uku saboda karan yanzu sai ta zo kusa da kai sai ta maka wani maka sani kuma mota ce ba irin wannan ba sanin ba ne tafiyan jirgi karansa na da da na yanzu ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne to duk irin wa'annan kaga an yi mota shi ma za ka iya ganewa in ka shiga google laga wani lokaci aka fara yi mota duniya amma ainihin abin da aka sani a duniya wata hamilu a tsalan ila baladin lan takunu baligi illa bi shiqqil anfusi alhaila kenan ko wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamuna kaga she kullu shay'in bi wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lumin ne kana aunawa duk komi sai ka gane ma dama akwai ilimi ma dama hasken iliminka yana motsi ba kidahumi ba ne karatun ya zamo ba gidajen karatu ma'ana ba, ba, ba haske a cikinsa to za ka iya ganewa ashe babu wani abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko menene za a gane gashi nan lokaci ne kawai yake yi abin ya bayyana to haka zamanin manzo Allah komi ya bayyana manzo Allah yana sanar da shi tangaran domin shine babullahi babu wani abin da kuma ya fito ta wajen Allah wanda annabi bai san shi ba babu shi sai dai ba zai fito ba babu shi to kaga anan abin da mutum zai gane walam yakun sahibul hijabi manzo Allah bai zama ba wani hijabi wajen manzo Allah a'a shine hijabin shine hijabul akbari hatta yuqalu innahu futiya alaihi har a ce an bude masa fi zalika alwaqti wallahu alam bima arada zalika shaykh ni shi tijani yace wallahu alam Allah shine yafi sani bima arada zalika shehu da abinda wannan shehu yake nufi wai za fahimta haza idan ka fahimci wannan alimta zaka gane أن الذنوب التي ذكرت في حق الرسول عليه السلام wato zunubin da ake faɗa cikin haƙƙin manzanni alaihissalam wal af'ali ko allati minhum fi suratul mukhalifati yana cikin sura ne wanda ya saba laysa bi zunubil haqiqati ba zunubi ne na haƙiƙa ba in inna fatahna laka fatahan mubina faj'ala min duni zalika fatan qariba ka gani liya gafira Allah da kamata ka zo min zambikan nan ne ai ko wa inna ma hiya mubahatun ka gani mubahi ne fi nafsil amri lahu cikin nafsil amri ai fi shar'i kulli man fa'ala zalika lifil cikin shari'an dukkan wanda ya aikata wannan aikin wa inna ma waqala itabu alaiha itabi ne ke abkuwa a kanta au itaban wa muwakhazatin ko kuma ai maka itabi a kama kafin duniya a duniya bi babul masaibi duniya da wani abu na wani abin da ya tsare su a jikinka na duniya kama kaddamna kama yadda aka faɗa baya hasha sayyidul wujudi baya taba sayyidina rasulullahi ya faja alamin duni zalika wato bayan wannan inna fatahna laka fatahan mubina liya gafira laka Allah ma ta kaddam min zambika ma ta akara wa litima ni'matu alayka ka gani wa yatimma ni'matu alayka shine faja'ala min duni zalika fatahan qariban da yace to sai shi wajen yace to wallahu alau bima arada zalika shaykh tare da basiratu nafizati saboda qur'ani lahu ma'anin ma'anin wasi'un wasi'atun kai ko ai kun gane abin da ake nufi annahu lam yaqalahu shay'un min muwaqazatin babu wani abin da za a yi wanda ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama fa'alahu wa huma abiru an hadu gufrani ma taqaddama ka gani shine ma'anan ai bi gufrani ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara ko ba shi bane a babu min zambi wa ma ta'akhara ai babu wani zunubi eh shine abin da malaman mu suke faɗa in na fata ana laka fata mubina li ya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara da abin nan da baka yi ba da abin nan suna suna wani kalmomi guda biyu da laifin nan da baka da shi da laifin nan da baka yi ba baka da shi baka yi ba kaga duk nafayi ne baya ha sha da sayyidul wujudi baya yiwa wa sayyidina rasulullahi kama haka Allah an sayyidina Sulaiman kamar yadda aka yi hikaya na sayyidina Sulaiman alaihi salatu wasallam fi qauli ta'ala kaga na annabi Muhammadu an nuna maka ga yadda annabin yake kamar yadda baya na nuna na annabi Musa misali a cikin ba'adin wani abu da ya shafi duniya kamar yadda muka yi na annabi Isma'ila annabi Ismaila cewa ya abati ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara ko eh sai ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara yace ya abi if alma tumar satajidni insha Allah minas sabirina kaga minas sabirina mina min din nan da ya faɗa shine bambancinsa da sayidina Musa alaihi salatu wasalam sata jinni in sha Allahu sabiran wala a laka amra da mina kamar mutum ce Allah Allah kamun gafara da Allah kamana gafara wanne ne fi ka gani bambancin kalman kenan Allah kamun gafara Allah kamana gafara kamana gafaran ya fi kamun gafara kalmar yadda take kenan saboda shiga da al'umma cikin tausayi to ya fi ba da ma'ana abin da ake so wala karfatar na suleiman shi ne na annabi suleiman wa alƙaina ala kursiyi jasdan sun ma'ana ba ka gani alƙaina ala kursihi annabi sulaimanu ɗan dauda alaihi salatu wassalamu kasan wato annabtan gida biyu ne ɓangaren annabi ismaila manzo Allah ya fito ɓangaren ishaƙa annabi musa ya fito gida biyu ne shajaratun nubuwa ɗin ai annabi ibrahim ne ‘ya'ya biyu ne annabi suleiman annabi ishaƙa annabi isma'ila shine shine arabul ariba ko arabul musta'araba shine balarabin aro annabi ishaqa shi kuma shine uban israel da, da, da rum domin isu da annabi yaqubu tagwaye ne ɗayan annabi ishaqa ne kuma to shi kuma yaqubu alaihi salatu wassalam shine Isra'ila. Isra'ila kuwa su ne Yahudawa, su suka fi yawan annabawa, amma larabawa annabawa guda biyar ne. Larabawa annabawa guda biyar ne, amma duk sauran larabawan, duk sauran annabawan Isra'ila ne. To kaga shi ne bambancin abin da ake nuna maka kawai ka gane gidan da annabi muhammadu ya zo gida ɗaya ne imtihanin da yake gudana kenan to kaga annabi sulaimanu ai shi ma duk ɓangare ɗaya ne duk ɓangaren israel ne duk ɓangaren yahudu ne duka haka suka domin israel ne domin babu wani an su ne dai annaba da suka fi kowa yawa tunda shi kaɗai yana da ‘ya'ya goma sha ɗaya ‘ya'ya goma sha ɗaya nan kuwa dukkan ‘ya'yan annabi yaƙubu ne da kuma duk annabawa ne ba a samu wani wanda muka ji sunansa haka da yawan ‘ya'ya mazaje kuma annabawa ba kamar shi to kaga to abin da yake faruwa wa alƙaina ala kursi jasadan sun ma'ana ba abin da aka abin da ya faru akan kujeran mulkinsa annabi suleiman dan annabi dauda ne ya yi alkawari abin da ake kira da mu'akhazatin alama sadara minu alayhi salam min qawlihi law la dufanna laylatan ala ni'ati imra'atin zai kwanta da mata ɗari kulluhunna tati bi farisin a tunanin yadda yake nufi kowanne za ta zo da mayaƙi yuqatilu fi sabilillahi zai yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah walam ya kula insha Allah sai bai ce insha Allah ba walam ya kula insha Allah shikenan fa uqiba bi shaqqil insan sai matan kuma da suka ɗauki cikin amma kuma sai suka zo rabi bi kama fil habari قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي ولو قال سليمان دا النبي سليمان ياتي إن شاء الله دا يا فداك لكان ما قال da abin da ya faɗa duk matan da su zo wannan ya zo a cikin babu kitabul jihadi babu man dalabil walad lil jihadi a cikin bukhari kaga to wannan shine mu'akhazatuhum kaga aiki kyawun manufa ne yake da shi don ɗaukaka karman Allah yake da shi bai saba ba to amma mu bashi ne amma bayan mu bashi ne to wannan shi ne ukiba bi ma'ana utiba an kama shi saboda bai ce insha Allah ba wala taqul inni fa'il zalika gada illa an yasha Allah to wannan ana sane kuma aka bar shi kare ce insha Allah ba wai da mantuwa bane ba kuma jahilci bane to haƙƙin annabawa yanda yake so mutum ya gane kenan an bari ne saboda a nuna wa mutane su gane karka ce a jahilci ne to in kace jahilci ne kuma to ya fita daga haƙƙin annabawa a ce jahilai ne yadda abin yake tafiya kenan fa qawlu sayyidina Sulaiman alayhi salam fadan da annabi Sulaiman yayi mubahun ya halata walakin utiba amma an masa itabi li amrin ladzi zakarahu shaykhana saboda abin da shehin mu ya faɗa radiyallahu anhu fi ma taqaddama kama bayyana hul hadis wallahu a'lamu bizalika ka gani tare da haka ma wallahu a'lamu bizalika saboda kiyaye gurin karkace a to ba gashi nan kaza ba ba gashi nan kaza ba a'a ba haka bane wa kazalika min hadhal qubayli haka nan ta wannan fuska amma wa qali sahibul huti iz zahaba maghadiban wa zanna fa zanna allan naqdira alayhi fanadahu fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko hina haraja min qaumihi farran bi nafsihi lokacin da annabi yunusa ya fita daga cikin wannan dun mubahi ne wanda ya tashi fasaran tashi da irin fasaran wahabiyawa don laifi da yake dora musu kansa tsaye to abinda ake kaga a nan za ka gane haƙƙin annabawa za ka gane yadda malamanmu suke bin kowane abu bidika su mai da shi kawai ga yadda abin yake to wannan shine abin da ake bukata in mutum bai samu sanin ilimin abin da suke nufi ba to ko insha Allah musamman masu kama karya wanda duk nasi in suka ga dama kawai su ce kafirci ya su dorawa wanda suka ga dama kaga ai akwai damuwa duk nasi a ja maka baki a ce menene ke cewa أولئك من الذين أولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون wai wai mutum ya ce wai ulaika allazina yal'anuhum Allah su ne wanda Allah ya tsine musu wai yal'anuhum Allah inuna kuma tsinanu suka tsine musu kada su gane abun saboda ya bi doron baki bai babu babu talqini na sanin ya za'i Allah ya kiyaye wazan nunu shi annabi yunusa in zahaba maghadiban lokacin da ya fita a nainawa domin garin kenan kuma nainawa dinnan fa a nan ne jirgin annabi nuhu ya tsaya a nan ne nainawa in zahaba maghadiban fa zanna allan na qadira alaihi sai zaton ba za mu yi komai a kansa ba fa'aqaba Allah bi tiqamil huti sai muka sa kifi ya haɗe shi wayan kana hurujuhu mubahan ka gani ko da yake fito wanda yayi da garin mubahi ne saboda ai an bata masa rai ne saboda an kibin Allah kaga ai mubahi ne ba an bata masa rai ba wai yana fushi ne don fushin kansa ba a'a fushi ne don Allah kuma Allah ya ce to ya tsaya hakan sai ya fushi wayan kana huruja ba li'annahu lillahi la li nafsi ka gani ko ya fita ne dan Allah ba dan kansa ba walakin nal anbiya alaihi salatu wassalam su annabawa yu'akhazuna bimisli masaqil zarri ana kama su da tuntube koda kaman kan allura ne li'ulu martabatin saboda girman martaban su inda Allah ta'ala a wajen Allah kama kaddamna kama yanda muka gabatar wa zakara sahibu ibris mai ibris ya sake fada an shehi daga shehinsa shine abdulaziz dabbagi shine ibn mubarak kenan ma'ana maghaliban ai galiban alaihim yana fushi da su har su tara kuma fihi rushadahum sun bar shiriyansu wasalahahum sun bar islahinsu min al-imani bihi ba su yi imani da shi ba wal islamu da mi kauya li amrihi ga al'amuransa hatta nazala bihim amrullah sun kiyarda da abin da Allah yake nufi da su har al'amarin Allah ya sauko wa azabahu da azaban sa bi har ma yazharu lin nadiri gurgurdan abin da ya sauka ga masu gani fa innal azaba domin wannan azaban kana fauka masakinihim ya sauka a gidajensu ne falamma ra'a yunus zalika da annabi Yunus ya ga abin da ya faru a kansu saboda kin Allahnsu gabi ba sai ya fushi wa abqa ila al-fulk al-mashfur ka gani go sai dalilin shigar su kogi kenan ya fada wannan kogin wa ma qawlu ta'ala amma fadin ubangiji da yace fa zanna allan na qadira alayhi fa ma'anahu annahu zanna allan na halikuhu bima ahlaknahu ka gani ka gani annahu zanna ba allan na kadira alai kaga a fassarar larabci yana ganin ba za mu iya kama shi ba eh haka za ka ce fa zanna allan na kadira alai yana ganin ba za mu iya gamuwa da shi ba ba za mu iya kama shi ba to in annabi ka auna shi da cewa har ya jahilci allan da bai gane hadara za ta iya suna haɗe ba wanda shi kuma baya kaucewa ga barin manufan Allah in ka in kai zaton haka ne to ai ba haka bane lan nahliku bima ahlaknahum ba za mu halakar da shi ba kamar yadda muka halakar da su to shine fa danna allan na qadir alaihi yana ganin ba za mu yi masa abinda za mu iya musu bane shine dalilin iltaqama hulhutu ai وذلك أنه لما رأى أمارة الأذى أي كاجا يجي فنبذناه بالأرائي لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأرائي فهو مذموم كما قال الله شبا ka gani to ai abin da za ka gani kenan tunda gashi nan ya sha i- i- amma fushin da ya yi a kansu ne lamara a maratul azabi lokacin da ya ga wannan azaban farra anuhum sai ya- ya fita daga cikinsu zannan najati akan ya tsira wa annahu la yasibu ma asabahum babu wani abin da farahu Allah ta'ala nau'an min al-qudrati sai aka tunda azaban muqaddarta gobara ce sai fada ruwa kaga ko in ka fada ruwa ai gobara ta kare to sai kuma aka yi maka gobarar ruwa eh Mm, ha- haka eh nau'an min qudratin lam yakun fi zanni alayhi salatu wassalam bai sa- sab- babu wani gurin da Allah ba ya kama mutum Allah ya kama ka da azaba Allah ya kama ka da jin daɗi duk Allah yana yi kaga wani yana cewa Allah ya bashi kuɗi ko da yaya ne Eh? Inda- shi ne ya samu kuɗi yawwa ko da yaya ne sai kuma a bashi kuɗin sai a kama shi wani ga ga abubuwa daban-daban mutane suna kaiwa da kawowa ciki Allah ya kiyaye mu Allah ya kubutar da mu falamma ra'a zalika lokacin da ya ga haka fanada fi zulimati sai kira cikin duhu Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajaba lahu rabbahu wa najahu ubangiji kuma sai amsa masa ya tseratar da shi azza wa jalla intaha mukhlisan min ibrizin wannan daga ibrizu muka fito da shi za mu tsaya a nan saboda har yanzu muna babin itabi eh har yanzu muna babin itabi mubahi ne itabi ka gane abubuwa har goben jibi in ka bi karatun da muke magana za ka gane annabi ba abin da ya taba shafansa Eh, babu wani abin da ya taba shi- taba annabi muhammadu babu shi eh babu Allah ka ba mu nasara ka datar da mu za mu shiga na annabi ayuba za mu shiga kuma na annabi dauda eh Allah ka ba mu nasara Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر قدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة